الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na talatin a cikin karatunmu na sahih muslim yau talatin ga watan safar hijira ta 439 wadda ta daidai da 19 ga watan nuwamba shika ta 2017 ta miladiya za mu tashi hain muna cikin babu zikirin masihid dajjal ko menene unwanin wannan babu zikir sidratul muntaha to haka babu zikir sidratul muntaha to na'am babi na 76 na'am babu sidratul muntaha na'am
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah babun fi zikir sidratul muntaha na'am yace babun fi zikir sidratul muntaha babi a cikin ambatan magariyar tikewa قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا أبو أسامة نعم قال حدثنا مالك بن مدول نعم حاء نعم يهول إسنادي قال وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظه متقاربة قال ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مدول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال لما طلحة شين ابن مصرف ومرة آه، ابن شراحي آه، آه، شرحبيل الهمداني tabi'i ne guda bi- tabi'ai ne waɗanda suke ah, t- tabi'iyuna ne waɗanda suke tun daga zubair ibn adi duk tabi'ai ne suna riwaya daga junansu murra eh, ibn shurahbil alhamadani na'am daga abdullah huwa ibn mas'ud shine dan abdullah ibn mas'ud قال لما أصيب برسول الله صلى الله عليه وسلم ي- هدي به إلى سدرة المنتهى afwan murra ibn sharahil نعم sharahil ba shurahbil ba sharahil na'am a ya danganta idan isnadi ne kufi to ibn mas'ud ne idan isnadi ne makki to ibn abbas ne ya danganta da isnadin na'am
قال لما أصيب برسول الله صلى الله عليه وسلم yace yayin da aka yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam هدي به إلى سدرة المنتهى an tike da shi ya zuwa ga magaryar tikeya tikewa وهي في السماء السادسة ita kuwa ta fi sama'i sabi'a sadisa a, ita kuma tana a sama ta shida haka wannan riwayar ta ce kun ga dukkan hadis riwayan riwayoyin a hadisin isra'i da muka da ya gabata da ya gabata da aka ambaci sidratul- sidratul muntaha cewa a sama ta bakwai ne to wannan shine a, imma a tarjihi wa imma a jam'i tarjihi shine a rinjayar da riwayar bakwai saboda yawanta jami'i kuma shine kamar yadda nawawi ya ambata cewa a ce ai saboda girmanta ta haɗe din a sama ta shida da sama ta bakwai taƙila asalinta a sama ta shida ne ta tike ta wuce har zuwa sama ta bakwai allahu a'ala na'am إليها ينتهي ما يعرض به من الأرض ya zuwa ga- gare ta ne a- a- abinda ake ɗaukaka abinda ake hawa da shi daga ƙasa yake tikewa ويقبض sai a ka- sai a karɓe shi فيقبض منها sai a karɓe shi daga nan daga gare ta وإليها ينتهي ما يقبض به من فوقها Ah, kuma gare ta ne abinda ake ha- a- a- ake sauko da shi daga samanta yake tikewa ويقبض منها sai a karba daga gare ta قال إذ يغشى السدرة ya ce idi ya sha sidrata ma ya sha yayin da abin da ya lullube magaryan nan ya lullube ta
قال فراش من ذهب ya ce wato waɗansu a wato gina ne na min zahabin wato ah, na, na- na- na zinare قال فأوحي رسول الله صلى na الله fari eh.
عليه وسلم sai aka ba ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam talatan abubuwa guda uku وأوحي الصلوات الخمس aka ba shi sallolin nan guda biyar وأوحي خواتيم سورة البقرة aka ba shi ƙarshen suratul baqara shine aminar rasul zuwa ƙarshen ta وغفر وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا al-muqhimatu kuma aka gafarta ma wanda duk bai yi shirka da Allah a cikin al'ummarsa ba da wani abu aka gafarta musu al-muqhimatu ay al-muhlikatu wato a- zunubai da suke kutsar da wanda ya aikata su zuwa cikin halaka da azaba shi sa aka kira su da al-muqhimat na- daga ah, da- daga ah, aqhama yuqhimu fa huwa muqhim idan ya kutsar da abu na'am kaba'ir kenan eh al-muhlikat sune al-kaba'ir eh eh sune suke lullube ta sune suka lullube ta na'am قال وحدثني أبو الربيع الزهراني na'am قال حدثنا عباد وهو ابن العوام na'am قال حدثنا الشيباني قال سألت زر بن حبيش hubaish yace na ambaci zurrubnu hubaish عن قول الله عز وجل akan faɗin Allah azza wa jalla فكان قاب قوسين أو fakana qaba qausaini aw adna sai ya kasance wato qaba qausaini matsa wato a a- matukar wato sa- wato nisan a a a- baka biyu aw adna kuma abin da yafi kusa da haka قال أخبرني ابن مسعود yace ibnu mas'ud ya bani labari أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ست مئة جناح cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Jibrilu yana da fuffuke 600 na'am
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am a wannan wani babin ne yayi ko babu ma'ana qaulillahi azza wa jalla wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ko na'am bai sa babi ba to na'am Ya sa- ah, yana kasa bayan hadisin Mm.
أبي سيبي وكاو سلم شيني نسلم
na'am أبي سيبي جابي وكاو سلم باجي
ruka wato saboda na'am wajen asawa sadisa ce mm.
na mara kenan sai ya ce al-zahir an hada wa hamu min al-rawi wa sabab wa sawab an hada sama isabi
eto shine ya ce maka ai dama maslak biyu ne ko gai inda za ka yi tarjihi sai a ce din a arrajih a shine a sama isabi fi sama'i sabi'a shine arrajih in kuma za ka yi jam'i shine sai ka yi a in kuma za ka yi jam'i sai ka tafi a akan abinda imamun nawawi ya ambata to shi she- sheikh al-uthaymin ya tafi akan ya tafi akan tarjihi kenan na'am kaga al-qadi iyad shi abinda yace kenan a cikin abin nan nusrarsa babu ma'ana qaulin lahi azza wa jalla wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra wa hal ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatal isra wannan shine a cikin ikmal na al-qadi iyad kuma nan haka yake a naku wani hadisi
حفص بن جابر aha karanta hadisin karanta hadisin muji na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة aha ok, na gani na'am قال حدثنا حفص بن زياد na'am عن الشيباني na'am عن زر na'am عبد الله na'am قال ما كذب الفؤاد ما رأى na'am yace ma kadhabal fuadu ma ra'a zuciya bata karyata abinda ta gani ba
قال يا جبريل عليه السلام له 600 بنات yace ya ga jibrilu alaihi salam lahu sib- 600 janahin yana da fuffuke guda 600 a bari ina zuwa wa'annan shi ma a cikin ikmal haka yayi
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري na'am قال حدثنا ابي na'am قال حدثنا شعبه na'am عن سليمان بن الشيباني na'م سم- سمع ظلم S- sami'a zirrin yaji zirr bin hubaish عن عبد الله daga abdullahi قال لقد راى من ايات ربه الكبرى yace laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra قال راى جبريل في صورته ya ga jibrilu a surarsa wato a a surar da Allah ya halicce shi lahu 600 janah yana da fike guda 600 annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin jibril a surar da yake zuwa masa kuma ya gan shi a surarsa da Allah ya halicce shi ya gan shi a daren da wannan yana ishara ga ganinsa da ya yi daren da aka yi isra'i kafin nan ya gan shi lokacin da aka samu fatratul wahi da aka samu fatratul wahi su ne lokutan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga jibrilu a surarsa ta asalin halitta na'am
باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى na'am wala qad ra'ahu nazlatan ukhra kuma hakika ya ganshi a cikin ah, nazlatan ukhra a wani wato a wani a- a a wata saukar wata saukar tasa وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم kuma shin man annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa a daren isra'i afwan bari da Allah mu ga maganan ibn rajab yace wa qaulu ibn mas'udin fadin ibn mas'ud inna sidratal muntaha fi samai sadisa yu'ariduhu hadithu anas al-marfu min turuqihi kulliha فإنه يدل على أنها في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة والمرفوع أولى من الموقوف وفي حديث الزهري عن أنس في سدرة المنتهى نعم ابن حجر يتي وهذا تعارض لا شك فيه وحديث أنس هو قول الأكثر وهو الذي يقتضيه وصفها بأنها التي ينتهي إليها علم كل شيء كل, كل نبي مرسل وكل ملك مقرب على ما قال كعب قال وما خل آه آه وما خلف وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله أو من أعلمه وبهذا جزم إسماعيل بن أحمد وقال غيره إليها منتهى أرواح الشهداء ويترجح حديث أنس بأنه مرفوع وحديث ابن مسعود موقوف كن غاني كذا قال ولم يؤرج على الجمع بل جزم بالتعارض وأن مجنر مجنر قرطبي في المفهم قلت ولا يعارض قوله إنها في السادسة ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة لأنه يحمل على أن أصلها في السماء السادسة وأغصانها وفروعها في السابعة وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها وتقدم في حديث أبي ذر ذر أول الصلاة فغشيها نعم في حديث أبي ذر أول الصلاة فغشيها ألوان لا أدري ما هي وبقية حديث ابن مسعود المذكور قال الله إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب كذا فسر ال- آ- آ- آ- المفهم في ق- كذا فسر المهم في قوله ما يغشى بالفرا- بالفراش ووقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس جراد من ذهب قال البيضاوي وذكر الفراش وقع على سبيل التمت- التمثيل لأن من شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد وشب... آه، وشبهه وجعلها من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها في نفسها انتهى شما ابن حجر يا كركته يزوا ga jam'i
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم حدثنا علي بن مسلم نعم نعم عن عبد الملك عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء الأرزمي
عن أبي هريرة daga ata daga abi huraira ولقد رآه نزلة أخرى walaqad ra'ahu nazlatan ukhra haqiqa ya ganshi a wata saukar قال رأى جبريل yace ya ga jibril
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا حفص hafs ibn ghiyath عن عبد الملك daga abdul malik عن عطاء daga ata عن ابن عباس daga ibn abbasin قال رآه بكلمه qala ra'ahu bi qalbihi yace ya ganshi da zuciyarsa duk wayannan kun ga duk mawqufat ne ra'ahu ay ra'a jibril ko nabiyun mm to sai an duba asalin hadithin laqad ra'ahu tunda dai akan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra ne ay ra'a jibril nazlatan ukhra domin shine yake ta nuzul din Mm. tunda ka amma shi ka san ibnu abbas ya tafi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah na'am eh eh to ai wannan zai zo nan gaba amma dai wannan dai akan wala qad ra'ahu nazlatan ukhra din ne na'am wani malami ne ke cewa wai mene abin faɗa da mutum sallar sallar ya ga jibril har za a saukar da waɗannan
to gashi dai wannan dai ta- wannan dai fassarar sahabbai ne fassarar sahabbai ce shi yana ganin ba abun faɗa Eh, ai kuwa abin da yake bai ga- a- bai tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai sau biyu kawai ai abun faɗa ne inda kullum haka yake ganin sa a surarsa to shine za a ce ba abun faɗa amma yawa yawan zuwan jibrilu gare shi ai yana zuwa ne a kaman mutum Eh, eh, ko ba haka ba a- a surar dihiya ibnu khalifat al-kalbi amma ganinsa a hayarsa da Allah ya halicce shi shine wannan wadda wannan aya take nunawa bisa tafsirin sahabbai gashi nan hadisin abi hurairah wala qad ra'ahu nazlatan ukhra qala ra'a jibril na'am gashi ma kuma abinda shi ma kuma abdullahi ibn mas'ud ya faɗa ra'a jibril fi suratihi lahu 600 janah na'am na'am a'a eh ba haka ba ba a- a yana faɗan su daban ko Mm. yana faɗan su daban ma'ana da ya ji ha- kamar yadda ya ji hadisin wurin ibn numair haka ya ji shi wajen zuhair ibn har na'am
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه نعم.
وابو سعيد بن الاشد جميعا عن وكيل قال الاشد حدثنا وكيل قال حدثنا الاعمش عن زياد بن ابن حسين ابي جهنم na'am عن ابي العاليه عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما راى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين ya ce a cikin faɗin Allah ta'ala ma ka zabal fu'adu ma ra'a zuciya ba ta karyata abin da ta gani ba Ba- a- a- wala qad ra'ahu nazlatan ukhra kuma ya ganshi a wata sauka qala ra'ahu bi fu'adihi marratayn yace ya ganshi a ya ga a ubangijinsa hakanan nawawi yace bi fu'adihi marrataini da zuciyarsa hal marra biyu haka al-imam an-nawawi ya fassara wannan walaqad qaddamna ikhtilaf al-ulama fi al-murad bil ayatayn wa anna ar-ru'ya inda man athbataha bil fu'ad am bil ayn wa fi hadha al-isnad thalathatun tabi- thalathatun tabi'iyuna na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن دينار عن العامش قال حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد na'am yadda wannan ya- shi ma ya ruwaito shi da wannan isnadin
قال حدثني زهير بن حرب na'am قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ibnu ulayya عن kenan داود daga Dawud ibn Abi Hind daga Ash- Ani Sha'abi dai ko عن الشعبي daga Amir ibn Sharahil Ash-Sha'abi daga Masruq ibn Al-Ajda قال كنت متكئا عند عائشة yace na kasance ina kishin gida a wajen Aisha taban Masruq a- a- yana daga cikin waɗanda Aisha ta sashi ya sha nonon ɗaya daga cikin a, 'yan uwanta mata ya zamanto yana shiga wajenta ya zamanto kamar ɗanta minar raba'a
فقالت يا أبا عائشة sai ta ce ya aba Aisha ثلاث من تكلم بف- بواحدة منهم abubuwa guda uku duk wanda ya zanta da ɗaya daga cikinsu فقد أعظم على الله فريا to wannan ya yi girman ƙarya ga Allah قلت ما هم na ce waɗanne ne su قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه duk wanda ya ri- duk wanda ya ce man- duk wanda ya ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa to wannan ya gir- ya- ya girmama ƙarya ga Allah
قال وكنت متكئا فجلست na kasance ina kishin gide sai na zauna فقلت يا أم المؤمنين sai na ce mata ya ke uwar muminai أنذريني ki saurara mun kada ki mun gaggawa ألم يقل ألم يقل الله عز وجل yanzu ba Allah azza wa jalla ya ce ba ولقد رآه
bil ufuqil mubin haƙiƙa ya ganshi a sassa bayyananne ولقد رآه نزلة أخرى kuma wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ya ganshi a wata sauka فقالت أنا أول هذه الأمة ni ne farkon wannan al'umma سأل عنها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم rasulullahi sallallahu alaihi da na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan wannan فقال إنما هو جبريل faqala inna ma huwa jibril yace jibrilu ne لم أره على صورته التي خلق عليها ban gan shi ba a cikin surarsa wadda aka halicce shi a ciki غير هاتين المرتين in ba wannan marar guda biyu ba رأيته منهبطا من السماء na gan shi yana sakkowa daga sama sadan idamu khalqihi ma baina sama'i ila al-ard girman halittarsa ya toshe abin da ke tsakanin sama da kasa
فقالت Sai ta ce, اسمع أن الله يقول baka ji ba Allah ta'ala yana cewa لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ba gannai ba sa riskarsa wa huwa yudrikul absar shi ko shine yake sanin gannai وهو اللطيف الخبير kuma shine al-latif mai tsananin sani al-khabir mai cikakken sani أولم تسمع أن الله يقول kuma baka ji ba Allah yana cewa وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا baya kasancewa ga wani mutum Allah ya wa- ya zance da shi face wahayi أو من وراء ko حجاب kuma ta bayin shamaki أو يرسل رسولا ko kuma ya turo masa manzo sai ya yi wahayi da izininsa ga ab- da abin da ya so إنه علي حكيم hakika shi madaukaki ne mai hikima قالت ومن زعم أن ta ce kuma wanda duk ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɓoye wani abu من كتاب الله daga littafin Allah قد أعظم على الله to wannan ya yi girman ƙarya ga Allah والله يقول Allah ku yana cewa أيها الرسول ya kai wannan manzo ما أنزل ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka idan baka aikata ba to baka isar da sakonsa ba قالت ومن زعم أن ta ce kuma wanda di ya ce ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin abin da zai kasance gobe فقد أعظم على الله to الكذب wannan shi ma hakika ya girma ya yi girmama kayin ƙarya ga Allah والله يقول Allah ko yana cewa قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ka ce ba wanda ya san gaibu ba wanda da ke cikin sammai da ƙasa da ya san gaibu amma Allah shine ya sani Mm. Ah, kun ga wannan akwai marfu'i a ciki kun ga marfu'in ta nuna cewa walaƙad ra'ahu nazlatan ukhra da kuma walaƙad ra'ahu bil ufuqil mubin wannan marfu'i ne tafsirin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da kansa shine yace din wala qadar a'u bil fuq bil ufuqil mubin jibril ne Aha. wannan tafsirin marfu'i ne saboda haka shine abin kaddamarwa bisa abin da aka ruwaito shi mawqufan dan haka istidlali da ayar akan wannan a, da maganganun sahabbai wannan kana istidlali da marfu da mawquf ne bayan kuma ga Aisha ta kawo hadis marfu' sauraka wanda yake kaga wanda suke cewa ai ba wani abun fada a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril to kaga abun fada ne tunda annabi ya fada sallallahu alaihi wasallam shine ya fada yace ban gan shi ba sai so biyu ko lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hatayn al marratayn Mm. wannan magana annabi ce sallallahu alaihi wasallam na'am قال وحدثنا محمد بن المثنى na'am قال حدثنا هاب na'am قال حدثنا داود بهذا الإسناد na'am da ya- ya ya ruwaito shi bi hadal isnad da wannan isnadin نحو حديث بن kwatankwacin hadisin Ism- ibrahim ibn- eh, Isma- eh, isma'il ibn ulayya وزاد wazada ya ƙara ƙalar ta ce ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا da muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai ɓoyewar wani abu ne مما أنزل daga abin da aka saukar gare shi ختم هذه da ya ɓoye wannan ayar وإذ تقول للذي أنعمت ka ta ambata yayin da kake faɗi ga wanda Allah ya yi ni'imta a gare shi kuma kai ma kai ni'ima a kansa أمسك عليك kake ce masa amsik alaika zauja ka rike matarka wattaqillaha ka ji tsoron Allah وتخفي في نفسك من kana boyewa a cikin ranka abinda Allah mai bayyana shi ne تخشى الناس kana jin tsoron mutane alhali Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoronsa wato kana jin tsoron abinda mutane za su ce idan ka auri yar wato matar a zai to da zai rufe wani abu ai da ya rufe tunda baya so ko baya so ai masa wannan kuma ka abu ne wanda Allah ne ya gaya masa kuma Allah bai gaya ma kowa ba ballantana sai ya faɗa za a sani to tunda har Allah ya ce baya so din ya faɗa mm. wa tukhfi fi nafsika yana boyewa a cikin ransa salawatullahi wa salamu alaihi saboda jin nauyin abinda al'ada ce wadda ake ganin kan cewar in banda wanda yake wato a marar cikar ɗabi'a ba wanda zai yi auri yar ɗansa na tabanni to amma Allah ya riga ya hukunta kan cewar ba abin kawai za a canza shi bane da wahayi da za a karanta a'a da aikace da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya- Allah ya so ai so da haka da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da zabi shi yake shirya abin shi yake shiryawa shi yake tsarawa da shi ne yake tsarawa shi ma babin abin da Allah ya masa wahayi bane da wannan shine zai yi. kaga wannan zurfin fahimta ce ta Aisha zurfin fahimta ce ta Aisha ummul mu'minin Mm? da ƙananan shekarunta lokacin duk da aka yi wannan fa da ƙananan shekarunta amma ta samu wannan zurfin fahimta na'am قال وحدثنا ابن نمير na'am قال حدثنا ابي na'am قال حدثنا اسماعيل Ismail ibn Ulayya عن الشعبي daga Sha'abi عن مسروق daga Masruq قال قال وسالت عائشه yace na tambayi Aisha هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه shin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa فقالت سبحان الله tace tsarki ya tabbata ga Allah لقد قف شعري sa'idu wato i- a- a- a- gasun gasukan jikina har sun tsaya
وساق lima kulta ga abin da ka faɗa wasaqal hadith ya kwararo hadisin قصته da wannan kissar وحديث داوود amma hadisin Dawud wanda ya gabata Dawud ibn Abi Hind atammu wa atwal ya fi cika kuma ya fi tsawo shine hadisin riwayar farko
قال وحدثنا ابن نمير
wato in kun lura eh, aha Isma'il a wannan isnadin wani Isma'il ne wannan Zai- ba zai ba zai zamanto ibn Uyayna ba kenan ko zai zamanto ibn Abi Khalid Isma'il ibn Abi Khalid dan Isma'il ibn Ulayya ai baya riwaya daga Sha'abi bai kai ya riski Sha'abi ba Ismail nan bai faɗi wanne ne Ismail ɗin ba amma a zahir zai zamanto Ibn Abi Khalid amma wannan to wani littafi ne zai bayyane mana wannan idan tafan sharhi ba su bayyana ba eh na'am mustakhraj mumkin mustakhraj eh mustakhraj yana tabyinul muhmal amma wani littafi ne na hadisi wanda in ka je shine kawai kat a yanke zai nuna maka na'am la la ana kana maganin isnadi ne wannan isnadi na'am a'a abinda zai bayyana maka wannan isnadi dan isma'il dinnan kun ga dai akwai isma'il a hadisin dawud ibn abi hind ko ya ruwaito daga dawud ibn abi hind nan kuma isma'il ya ruwaito daga ash-sha'bi ni sai ne wahami nace ibnu ulayya da na koma na ga kan cewar akwai wasita dawud ibn abi hind shine malamin isma'il ibn ulayya a wancan a nan kuma sha'abi ne san akwai inqita'i bai kai ibn ulayya ya riski sha'abi ba saboda haka wani littafi ne zai bayyana wannan na'am a tabakat a'a tuhfatul ashraf bi ma'rifatil atraf na mizzi shine kowane hadisi a cikin kutubu sita kowane isnadi ya bi shi ya bayyana wannan isnadin da taraful hadith shi a lokaci shi ba wai hadisin yake so ya kawo maka gabaki ɗaya ba taraful hadith ne nuna maka yana maka magana a wannan isnadin ne saboda a cikin tuhfatul ashraf bi ma'rifatil atraf anan za anan isma'il zai bayyana in an tashi na duba muku shi mu ga abin da yace a ciki na'am قال وحدثنا ابن نمير na'am abdullahi ibn numair muhammad ibn numair na'am قال حدثنا ابو اسامه yace abu usama hamad bin usama ya karanta mana hadisi قال حدثنا زكريا yace zakariya ibn a- a- a- ib- ibn adi عن ابن اشوع daga ibn ashwa عن عامر daga amir shine ash-sha'bi din عن مسروق daga masruq قال قلت لعائشه yace na ce ma aisha اين قوله me- fa aina qawluhu ina fadin allah ثم دنا thumma dana fatadalla sannan ya kusanto ya ƙara kusanta فكان قاب قوسين او ya kasance wato nisan kahu a, a, a baka biyu au adina ko mafi kusa da haka فاوحى الى عبده sai ya wahayi ya zuwa ga bawansa da abin da ya wahayi da shi قالت انما ذلك جبريل عليه.
ta ce ai wannan jibrilu ne alaihi salam sallallahu alaihi wasallam كان ياتي في سوره ya kasance yana zuwa masa a suran muta- maza, maza وانه اتاه في kuma lallai shi ya zo masa a wannan marar fi suratihi a cikin surarsa التي هي سوره wadda take ita ce ainihin surarsa وصدق افق السماء sai ya cika sassan sama to fa auha ila abdihi ma auha sai ya yi wahayi ya zuwa ga bawan Allah bawansa ma auha abin da ya wahayi zuwa gare shi ko kuma fa- shi am- damirin ya koma ya zuwa ga Allah Uhum. fa auha ila abdihi ma auha na'am to kun ga wannan tafsirin na Aisha ta ɗaukaka shi a waccan ayar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Dawud ibn Abi Hind na'am na'am auha zahir dan dama'ir din su tafi daidai jibril ila abdihi ila abdillahi ma auha abin da ya wahayi da shi eh ko menene riki abin rikitarwar eh menene abin iskal to eh wannan shine zahir to amma tartibin dama'ir din Mm, tartibin dama'ir fa a- a- a- abin nan a thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna duk wannan jibril ne fa auha ila abdihi ma auha to sai ya koma ya zuwa ga Allah sai Allah ya wahayi zuwa ga bawansa abin da ya wahayi da shi da wasitatu jibril babu iskal anan eh in kuma kace jibril ne mai wahayin to abdihi dole sai ya koma abdu a- a- a- a- wato eh, ba abdu jibril ba la yumkin abdillah Eh, mhm. na'am na'am Mm.
bara ya ɗauka sana'a ya kusanta da ubangiji ta ɗin har ya kai ƙara ƙosai na au'anna fawa amma kuma ba wai ya ganshi ba gani daban ba a jinuni kuma daban
ko to a wannan a a- a wannan ai duk abin da kuke faɗa amma dai tafsirin Aisha ita dai shine wannan wannan shine tafsirin Aisha na'am
باب في قوله عليه السلام a bari mu ga abin da shi Nawawi yace yace at-tadalli al-imtidad ila jihati sufla wato yayi kasa ya ƙara kasa kaza huwa fil asl thumma istu'mila fil qurbi min al-ulwi Ha- hadha qawlu al-farra وقال صاحب النظم هذا على التقديم والتأخير لأن المعنى ثم دد ثم تدلى فدنا لأن التدلي سبب الدنو قال ابن الأعرابي تدلى إذا قرب بعد ألو قال الكلبي المعنى دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فقرب منه وقال الحسن والق- وقتادة ثم دنا جبريل بعد استوائه في الأفق الأعلى من الأرض فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فالقاب ما بين القبضة والس... آه، ما بين القبضة والسيّة والسيا نعم ولكل قوس قابان والقاب في اللغة أيضا القدر وهذا هو المراد بالآية عند جمع جميع المفسرين والمراد القوس الذي يرمى يرمى عنه وهو القوس العربية وخصت بالذكر على عادتهم وذهب جماعة إلى أن المراد بالقوس الذراع هذا قول عبد الله بن مسعود والشقيق بن سلمة وسعيد بن جبير وأبي إسحاق السبيعي وعلى هذا معنى القوس ما يقاس به الشيء أي يذرع قالت عائشة رضي الله عنها وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم هذه المسافة كانت بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى أو أدنى معناه أو أقرب قال مقاتل بل أقرب وقال الزجاج خاطب الله تعالى العباد على لغتهم ومقدار فهمهم ومقدار فهمهم والمعنى أو أدنى فيما تقد فيما تقدرون أنت فيما تقدرون أنتم والله تعالى أعلم بحقائق الأشياء من غير شك ولكنه خاطبنا على ما جرت به عادتنا ومعنى الآية أن جبريل عليه السلام مع عظم خلقه وكثرة أجزائه دنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدنو والله تعالى أعلم بكاو فأوها إلى عبده ما أوها دم با. نعم
باب في قوله عليه السلام نور باب في قوله أن أراه عليه السلام نور أن أراه babin faɗin Allah ta'ala haske ne yaya zan gan shi da kuma faɗinsa ra'aitu nura kaga wannan ita ce ita ma kuma wannan ita ita ce tarjamar qadi iyad dan ga ikmal na bude shi dan in rinka muqarana tarjamar nawawi ta qadi iyad yake bi na'am
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه na'am قال حدثنا وكيع na'am عن يزيد بن ابراهيم daga yazid ibn ibrahim atul alwane ne na'am daga qatada عن عبد الله بن شقيق daga abdullahi ibn shaqiq عن ابي ذر daga abu dharrin al-ghifari قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam هل رايت ربك shin kaga ubangijinka قال نور محمد yace haske ne yaya zan ganshi na'am قال حدثنا محمد بن بشار na'am قال حدثنا معاذ بن هشام mm, قال حدثنا ابي na'am حاء قال نعم.
حدثني حجاج بن شا- بن الشائب na'am حدثنا عفان بن مسلم na'am قال حدثنا حمام كلاهما عن نعم.
قتادة عن عبد الله بن شقيق na'am قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam yace daga na'am yace da kaga qultu li abi dhar yace nace ma abu dhar da na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na tambaye shi فقال عن أي شيء كنت تسأل yace me zaka tambaye akan mene zaka tambaye shi قال كنت أسأله هذا yace da na kasance da zan kasance zan tambi- in- in tambaye shi shin kaga ubangijinka قال أبو ذر abu dhar yace قد سألته yace ai ni na tambaye shi قال رأيت نورا sai ya ce na ga haske to shi ne hijabuhun nur hijabinsa haske ne na'am باب في قوله عليه السلام babu a faɗin Allah alaihi salam a faɗin manzan Allah sal- alaihi salam
إن الله لا يرى inna Allah la yanam lalle shi Allah baya bacci وفي قوله حجاب النور da kuma fad- a cikin faɗin Allah ta'ala hijabin hijabinsa haske ne لو كشفه da zai yaye shi da hasken fuskarsa ta ƙona ما انتهى إليه بصره abinda iya har ganinsa ya tike min khalqihi daga halittarsa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة yace na'am وأبو كريب daga abu kuraib muhammad ibn al'ala قال suka ce حدثنا أبو معاوية abu muawiya ya gaya mana حدثنا حدثنا الأعرج daga al'a ya ce al'amath ya karanta mana hadisi
عن عمرو بن daga amr ibn مر munra عن أبي عبيدة daga abu ubaida عن أبي موسى amir ibn abdullah daga abi musa al'ash'ari قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikinmu domin ya kaya mana abu kalmomi guda biyar فقال إن الله عز وجل لا ينام ya ce alalle allah azza wa jalla baya bacci ولا ينبغي له أن ينام kuma bai dace da shi ya yi bacci ba يغفر القسط yana saukar da wato mizani ويرفع kuma yana ɗaukaka shi يرفع إليه عمل الليل yurfa'u ilaihi ko ana ɗaukaka aikin dare zuwa gare shi قبل عمل kafin aikin rana وعمل النهار قبل عمل da kuma aikin rana kafin aikin dare حجابه النور hijabinsa haske ne وفي رواية أبي a قتادة a cikin riwayar abubakar ibn abi shaiba النار hijabinsa wuta ne لو كشفه da ya yaye shi la la'ahraqat subuhatu wajhihi da wato a- wato da hasken fuskarsa dukkan asharhina lil hadith sun ce subuhatu wajhihi nuruhu wa jalaluhu wa baha'uhu haskensa da hija a, haskensa da jalalarsa da kuma kyallinsa na fus- kyallin fuskarsa da ya kona mantaha ilaihi basaruhu abinda halitta ganinsa ya tike wato a- a- ab- wato a- a- abinda ganinsa ya tike ga halittarsa wannan min din bayaniya ce Mm. Mm. dan ba an- hasken Allah ba shi da iyaka Eh, na'am وفي رواية أبي بكر a cikin riwayar abubakar عن الأعمش daga al'amash لم يقل حدثنا bai ce haddathana ba shi amash bai ce haddathana ba Mm. na'am قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم na'am قال أخبرنا أخبرنا جرير
al'amash ko eh shine sai ku gani nan dai kaga shi muslim bai kawo abin da zai kora tadlisinsa ba sai dai ga muta ba a can ai ba komai ga muta ba a can ai Mm. na'am قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم na'am قال اخبرنا جرير na'am ibn abdulhamid daga amash بهذا الاسناد da wannan isnadin قال قام فينا رسول الله ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikinmu أربع كلمات da kalmomi hudu ثم ذكر بمثل حديث ابي معاذ sannan ya ambata da kutankucin hadisin abi muawiya
لم يذكر من خلقه bai bai ambaci cewa min khalqihi ba man taha ilaihi basaruhu min khalqihi وقال حجابه النار.
kuma yace hijabinsa haske ne bai ce hijabuhun nar ba
قال حدثنا محمد بن المثنى na'am وابن بشار na'am قال suka ce حدثنا محمد بن جعفر na'am قال حدثني شعبة na'am عن عمرو بن مرة na'am عن أبي عن أبي عبيدة daga abu ubaida عن أبي موسى daga abi musa to wannan kun ga ita ce mutaba'ar da aka yi ma amash ga shu'ba nan yayi mutaba'a da shi
معاوية حدثنا الأعمش to ai amash din bai ce haddathana ba shine ai illar shine ai gashi nan yace wa fi riwayati abi bakr an al-amash wa lam yaqul haddathana Mm. afwan a'a a cikin riwayar abubakar abu kurayb ya ce haddathana al-amash amma abubakar ibn abi shayba cewa ya an al-amash bai ce haddathana ba saboda haka shi kaga shi muslim shi bai damu da tadlisin amash ba ko da yake za- ba za a ci bai damu batun daga shi ya kawo masa mutaba'a Shu- shu'uba ya yi masa mutaba'a sau da haka abinda ake gudu na tadlisin a amashi ya kawo tunda ya samu mutabi na'am
عن أبي موسى قال daga abu musa ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikinmu abu ubaida shine amr a- a- shine a, gashi nan amir ibn abdullah ibn mas'ud wa yuqalu ismuhu wa yuqalu ismuhu kunyatuhu Mm. a to ai shoba ba ba ta ba- baya tadlis na'am a idan shu'uba ya ruwaito daga a'amash shine tadlisin a'amash ba shi da illa tunda ya ce kafaitukum tadlisa talata amma idan shi ya ruwaito shu'uba ko da an ana ko ba an ana ai shu'uba shu'uba shi na ganin shi na ganin at-tadlis akhul kadhib haka yake cewa ai shu'uba ba ai tadlisi kamar kaba'ir ne a wajensa a shi mutumin da yake cewa la an azniya habu ilayya min an adlis min an udallis na'am قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin mu وسلم بأربعين da kalmomi guda hudu إن الله لا ينام lalle Allah baya bacci ولا ينبغي له ko baya cancanta gare shi yayi bacci يرفع القسط yana ɗaukaka mizani ويخفضه kuma yana sauke shi wato ma'ana yana ɗaukaka mizani wato wajen arziki takdir na arziki ya ɗaukaka shi kuma ya ƙasƙantar da shi shine ya ɗauka idan ya ƙasa da shi wato ya yalwata kuma in ya sama da shi ya takura shine dai Allahu ya fitur rizqa liman yasha'u wa yaqdir na'am ويرفع إليه عمل النهار بالليل ana ɗaukaka aikin na aikin dare zuwa ga- aikin ra- wuni zuwa gare shi da daddare وعمل الليل بالنهار kuma aikin dare da rana na'am na ganin mu tsaya nan da Allah alaikum salam masu hakikan tsakar garin yana faru kamar wannan babu eh
an ɗan gani
a ayo ai a a ya akwai waɗanda suka ce din ai akwai wanda suka tafi tare da ibnu abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah jalla wa ala kuma shine an ruwaito wannan daga imam ahmad ibn hanbal wannan sabani wanda sabani ne wanda sahabbai suka yi saboda haka baya daga cikin abin da za a ce an sa an fita daga aqida na'am mu ya kamata ma su yi wa adalci eh saboda su eh su suna ganin wanda bai wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba wani kafir kafir ake ganin su haka ana ganin su wani makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani wai bai yadda cewa na'am eh eh wannan yana daga cikin a riwaya bil ma'ana saboda haka sai ya dauki bil za'id ka gane yana daga cikin arriwayatu bil ma'ana wannan wanda muka ce na isma'il ina na dawud ibn abi hind Mm.
قال قوم عاين الله جهرة Mhm.
ولا ضرب وهو الإبن والخل أسرة to eh na'am to eh, na'am Mm. ya ga ban gane ba ita aisha ta ce mai gan shi ba Mm.
shi kuma ibn abbas ya ce ya gan shi Ah.
zama a ganin ɗaya mai gan shi ita tana rufin da idansa ba shi kuma ya gan shi da zuciyarsa kaga kenan an haɗa an yi jami'i an yi jami'i tsakanin maganganun
sai zama magana da kai ce kenan ba a cin karo
A'a. A'a, akwai bambanci ai saboda ita ok sai ya zama kan cewa ita aisha da ta kore tana kore tana kore ganin ido ya tabbatar da tabbatar da ganin Mm. shi kuma yana tabbatar da na zuciya Mm. mumkin eh za za a iya cewa haka amma shi ibn abbas ai a tala ku tsaya in duba wannan abin nan na masruq din nan musdad din aisha din yana da tsawo da littafi ne da yanzu tuna an duba yawa wane ne ya ruwaito daga shaqiq masruq sha'abi a sha'abi eh, yawa aha shaqiq ibn salama an masruq yawa amir ibn shirahbil ash-sha'bi an aisha yawa ga hadisin nan yace hadith qultu li aisha ya um ya, ya ummata har ra'a muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu qala laqad qaffa sha'ri mimma qultu aina anta to gashi yace thumma qara'tu la tudrikuhu al-absar wa ma kana li basharin wa wa man haddatha na'am gashi yace kha bukhari fi tafsir an yahya an waki an isma'il ibn abi khalid isma'il ibn abi khalid ibn abi khalid gashi bukhari ya bayyana shi an yahya an waki an isma'il ibn abi khalid an amir ash-sha'bi وفيه أي في البخاري في التفسير وفي التوحيد في موضعين من- آه، آه، مقطعا عن محمد بن يوسف عن سفيان عن إسماعيل نحوه من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ولم يذكر ما قبله وحديث وكيء أتم وكيء أتم وفي التوحيد أيضا وقال محمد حدثنا أبو آمر الأقدي عن شعبة عن إسماعيل ببعضه مسلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن إسماعيل نحوه shine wannan din eh an ibn an muhammad ibn abdullah ibn numair an abihi an isma'il nahawahu to ka gani dai ya hada su tare da hadisin isma'il ibn abi khalid wa an zuhair ibn harb an isma'il ibn ulayya an daud ibn abi hind an sha'abi nahawahu wa huwa atammu riwayat to haka almizi yake duk asanid din nan in ka kawo yanzu kaga wannan hadisin kaga ya kawo mana kawai ruwayar bukhari da muslim ce to kuma zai kawo maka dan dama daga farko zai sa ha mim ta sin Bukh- ah, ha mim ta sin bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i to duk zai bi maka asani din yanda suke kowanne ya maka tahlilin sa ya faɗi yanda yake na'am na'am isma'il din na biyu ibnu abi khalid ne eh to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik iyakum